بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis biyar ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير in ba manta ba a karatun da ya gabata mun tsaya inda malam yake mana bayani ne dangane da cewa 'yan shi'a sun yi suna sun yi fice wajen cin mutunci ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wannan ma to ɗaya ce daga cikin aƙidunsu aƙida ce mai zaman kanta ta shi'a tun da kuma har yanzu za ku zo ku ji malamansu 'yan yayi na zamani to su ma da kansu sun yi fice wajen zagan ma'annabi aminai Allah ya sa mu dace kamar yadda muka faɗa in ɗan shiya ya rena ka ko ya rena ki sai ce wasu ba sa zagin sahabbai to sai ku ce ai mu mun san ku ne ba da bakin ku muke jiran ku yi mana bayanin kanku da kanku ba mun san ku ne a littafi na farko kenan na biyu kuma ko din nan mun san ku da aqida ta taqiya ƙarya da munafinci da zindiƙanci kun kudurce wannan kowa ya sani saboda duk abin da ɗan shiya ya faɗi ba gaskiya bane ƙarya yake faɗi kakaf Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu. In ba manta ba mun fara karanta maganan da Mulla Kadim ya faɗi sai lokaci ya ƙure sai mu ɗauko daga barko inda ya ce, Faƙadarawa al-Mulla Kadim an abi Hamza al-Thummali ya ce, iftira'an ala zaidin abidina rahimahullah wasu ƙarerayi ne ya ƙirƙiro ya danganta su zuwa ga zainal abidina su imaman da 'yan shiya suke fakewa jikinsu mutanen kirki ne fa to amma 'yan shiya da yake la'anannu ne sai su ɗibo abin ƙazanta sai su danganta zuwa ga mutane na ƙwarai annahu ƙala wa ya ce man la'anal jibta wa tagut la'anatan wahida wai duk wanda ya tsine ma aljibtu wa tagut su a wajensu aljibtu wa tagut kalma ne da suke nufin abubakar da umar amma suna amfani da ita ne wai idan suka tsinci kansu a tsakiyar ahalus sunna bayan da za su yi su iya zagin to sai a wani lokaci su ce awwalu da sani ko a ce jibtu wa tagut ko wani suna da ya kama da wannan ko a ce lata da uzza kun gano wannan da kyau ko suna ne iri-iri na zagi da cin mutunci da batanci da suke amfani da kalmomi na rumus domin suna nufin wai sahabban annabi Allah ya sauwaka wadda wanda ya zagi abubakar da umar ya tsine masa albarka tsinuwa kafa ɗaya ka taballahu lahu saba'ina alfa alfi hasana wai za a rubuta mai lada dubu su dubu saba'in miliyan bakwai miliyan saba'in kenan alfu alf shine miliyan ɗaya to so saba'in kun gano wannan da kyau ko za a rubuta musu wai lada miliyan saba'in ga duk wanda ya zagi abubakar da umar shi sa suke baro gari ya gari ƙauye da birni su zo su taru su dogon layi suna tafiya suna zagin sahabbai wai wannan duk wanda ya kafa ɗaya yana da lada miliyan saba'in to tambaya a nan wane ne ya faɗi haka akwai wanda ya je lahira ne cikinsu Allah ya gaya mai ya dawo ko kuwa akwai hadisin annabi da ya inganta akan haka kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da ƙaryarayinsu da kuma da'awar da suke da ita cewa ana yi ma imamansu wahayi a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wannan dai kowa ya san zainul abidi na bin ali kaddara ya faɗa sanda yake faɗin wannan magana annabi na nan ne ballantana ya ce annabi ya gaya mai kuma akwai wani hadithi ne kwaya ɗaya wanda annabi ya faɗi zamanin shi da zamanin abubakar da umar da usman da ali har ya wuce zamanin duk sun ma'auye duk ba su san shi ba sai waɗannan kuma in a ƙur'ani ne ba su suka zauna suka rubuta alƙur'anin ana saukar ma annabi ba jama mun gano wannan da kyau ku kun ga wannan yana daga cikin shirman shi'a kuma yana daga cikin ƙarere ne suke faɗi da yaudaran mutanensu da suke wai cewa ana musu wahayi to wai zagin abubakar da umar ana rubuta mutum lada miliyan saba'in kuma a nan sai ɗan shi'a in ya rena ƙoran ka sai ya ce wasu ba sa zagin sahabbai kuma gashi ba nan fa ya tsaya ba kaɗai sai ce wamaha ko wa muhiya anhu alfa alfi sayyi'a kuma za a kankare mutum zunubi dubu so dubu miliyan ɗaya kenan wara fa'alahu saba'una alfa alfi daraja sannan za a ɗaga darajan shi matsayi mataki dubu so dubu saba'in miliyan saba'in kenan ومن أمسى يلعنهما لعنة wahida wanda ya maraita yana zagin abubakar da umar zagi ɗaya tal in ji shi'a ka taba lahu mitla zalika za a rubuta mai kwatankwacin abin da ya gabata ɗinci ƙala sai shi mai ruwa ya ce kai fama za maulana aliyu bunul hussein sai maulana ali ɗan hussein ya wuce gaba muka bi shi فدخلت على مولانا أبي جعفر محمد الباكر سيمك شجوجا محمد الباكر فقلت سنتي يا مولاي حديث سمعته من أبيك magana ne na ji daga babanka ƙwale ya ce hatibihi ya thummali thummal kawo hadisin mu ji shi fa'attu alaihi alhaditha sai na bashi wancan labarin faƙala ya ce na'am kai tsammali haka abin yake a tuhibbu an azidaka kana son ƙara maka faƙultu sai na ce bala ya maulai ce e a yi man ƙari ya kai mai gida faƙala sai ce man la'anahuma la'anatan wahida duk wanda ya tsina albarka ya zagi abubakar da umar tsinuwa ɗaya fi kulli gadatin da safe lam yuktab alaihi dhanbun fi zalika al-yawm duk zanubin da ya a wannan yinin ba za a rubuta mashi mun gano wannan da kyau ko hatta yumsi har sai ya kai yamma wa man amsa wanda kuma da yamma la'anahu ma ya tsine musu la'anatan wahida tsinuwa daya lam yuktab alaihi dhanbun ba za a rubuta mai zunubi ba fi lailatin a wannan dare hatta yusbiha har sai ya waye gari to ko qur'ani ka sauke ba za a maka haka ba mun gano da kyau ko ko salatin annabi bai da wannan fawon ba wani abin da kaji ba za a rubuta mai zunubi shi yasa suke zagin sabo su ci mutuncin su su abin da suka ga dama daga dan shi'a baya sallah baya azumi banda zinace zinace ba abin da ya sa mu gaba kawai da safe zai zage Abubakar da yamma zai zage shi ko shi kenan an makatan ƙauye ƙarya shi kuma ya yadda in yana tsoron ka ya ganga sai ce su ba sagin su abai kaza kaza kaza kaza kaza sai ka wuce sai maka gwalo dan Allah jama'a ku ji wannan fa littafin su ne a littafin suka faɗi wannan shine ajma fada'ihu mulla kadim ajma fada'ih mulla kadim an tattara ababen kunya ne da shi mulla kadim ya faɗi shafi na 513 bi wasu zai shi'a wa ahalal bayt na ihsan ilahi zahir a shafi na 157 jama'a mun gano wannan ku ji fa amma ka samu dan shi'a yanzu ce wasu suna zagin abubakar da umar sai ka ce kai ba shaidan ka muke jira mu ji ba muna da shi'a littattafan ku in kai baka faɗi ba iyayen gidanku sun faɗa an kai kana tsoro su ba sa ji mala ya ce wa min al'ad'iya al-mashhura indahum daga cin addu'o'i na tsinuwa da ya shahara a wajensu alwarda fi kutubil azkar wanda ya zo a cikin littattafan zikirorin 'yan shi'a du'a'un akwai addu'an da ya sammu na ho du'a'u sanamai ƙorashin akwai addu'an da suke kira wai addu'an da ake maguma kan ƙorashawa ya anuna bihi ma a babakarin wa umar wai a wajensu gumakan ƙorashawa a wakar da umar ne وينسبون هذا الدعاء ظلما وذورا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه suna danganta wannan addu'a na ƙarya suna danganta ƙarya ga sayyidina Ali wai cewa sayyidina Ali ne yake yi wa huwa ya tajawazu safhatun wa nisfa mala yace wannan addu'a saboda tsayinta za ta cika shafi ɗaya da rabin shafi wa fihi suna cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allah kai daɗin tsira ga Muhammadu da iyalan annan Muhammad wal an sanamai ƙoreshin ka tsine magumakan ƙoreshawa wajibtaihima mun gane wannan da kyau ko da maƙaryatansu wa ɗagutaihima da ɗagutotunsu wa abkaihima da waɗanda suke masu ƙere wabnataihima da kuma ƴaƴayensu alladaini khalafa amraka wanda wai sun saba ma umarninka wa ankara wahayaka wai waɗanda suke inkarin wahayinka wa jahada in amaka suke musu ni'imanka wa asaya rasulaka suka saba manzanka wa qallaba dinaka suka birkida addininka wa harrafa kitabaka suka canza littafinka ila an ja fi akhirihi yanzu an dan tsakura maka farkon ne cin da yana da yawa ba sai an karanto ba to zuwa ƙarshen addu'an sai su ce Allahumma al'anhuma fi kulli makanuni sirrin Allah ka tsini musu ga dukkanin wani ɓoyayyen sirri naka wa zahiri wa zahir alaniya da kuma duk wani abin da yake na ƙarara la'anan kathiran abadan la'ana mai yawa na dindindin da'iman sarmadan dindindin ajiyar a ta tura musu tsinuwa lan qita'a li amadihi wanda tsawon lokacin ba zai yanke ba wala nafada li adadi kuma yawan shi ba zai kare ba la'anan ya'udu awwaluhu wala yaruhu akhiruhu in tsinuwan ya wuce kar a maimaita masa irin shi a baya mun gano wannan da ke ko sai yake cewa wali wali a'wanihim da ko mataimakansu wa ansarihim da masu agaza musu wa muhibbihim da masu son su kun ga hadda ku kenan kun gano wani hadda mu inda mu duk muna son su kuma an shigar da mu wa mawalihim da waɗanda ke jibinta al'amarin su wal musallimina lahum da wanda suka miƙa wuya gare su wal ma'ilina ilayhim da wanda suka karkata gare su wan nahidina bi ihtijajihim da wanda suka kutsa wajen yi masa chappa والمقتدين بكلامهم da wanda suke bin maganansu والمصدقين بأحكامهم da wanda suka gazgata hukunce hukuncen su sai suka ce qul arba'a marratin sai ka faɗi su hudu Allahumma azibhum azaban yastaghith minhu ahlun nar wai Allah kai masa azaban su hudu Allah kai masa azaban da mutanen wuta ma suna neman agaji daga wannan azaban amin ya rabbal alamin kun gano wannan da kyau ko ka wannan shine zaka yi su hudu bayan da safe da yamma wai kana zagin abubakar da umar wannan ƙazamantacciyar addu'a ta fasikanci da ‘yan shi'a suke yi wadda sunan wai suna zagin abubakar da umar a duba littafin miftahul jinan fi adiya wa ziyarat wal azkar shafi na 113 zuwa shafi na 114 وطوفة الأوام المقبول شابين الأريبين الشاهد وشابين الأريبين الشابير وهذا الكتاب الأخير ما موثق من جماعة من كبار علمائهم المعاصرين أمن تتشل التابين أو جمع لمنس نزاما ما ورد ذكر أسمائهم على غلاف الكتاب أبن قول التاب ما دسي داك ربط سونا معلما منهم الخميني daga ciki hadda sunan Khomeini ya yarda da wannan addan ɗan shi'a yana wannan addu'a amma ya ganka saboda munafinci sai ce maka ha so ba za zagin sahabbai wai don Allah malam wai don waɗannan sun shekarar miliyan ɗari so miliyan ɗari suna zagin abubakar da umar wai sai ne zagin da kaiwa zuwa gare su ne ai kaman kai ne ka zauna kai ta zagin wata da rana sai dai kai ka wahalar da kanka a banza ai su tilka ummatun kada halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum ai Allah madaukin sarki ya riga ya yaga ma duk wani kafiri cuna riga ba dai sun wuce ba shikenan annabi kuma ya ce la tasubbul amwat kar ku zagi mamata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu sun riski abin da suka gabatar ina fatan mun gane yan tsakaninku da Allah yan shi'a suna da irin wannan addu'an da suka ware suna ma shedan shedan da ke batar da mutane shedan da Allah ya ce yi sujada ya ce ba zai yi ba ya ce an ra'aitaka kaganka Allah kaganka dinnan to hadha alladhi karramta alayya wannan da ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamah in ka daga mun kafa zuwa tashi alkiyama sai na batar da mutanen shi gaba daya kalli abin da ya ma Allah na tsiwa amma ‘yan shi'a ko kishin an raina Allah ba sa ji, ba sa wannan kishin gaba ɗaya ba su ware wata addu'a ko da rabin layi da za a riga tsine mai Iblis ba. Kun ji ɗaya? Yanzu duk kafircin fir'auna da hamana da lamarudu da daƙa yanus da abu lahabi da abu jahal da subush babu wani addu'a da ‘yan shi'a suke karantar da ‘ya'yansu da su kansu wanda suke don tsine ma waɗannan kalli dai abin da abu lahabi yi ma annabi abin yi ma Allah zafi har aka saukar da tabbat ya da ana tsine mashi shi ko abubakar a cikin alkur'anin da aka tsine ma abu lahabi shi kuma ban shi aka yi annabi har ya mutu yana mai yarda da su sahabbai gaba ɗaya sun amince da su kuma kowa ya ga aikin da suke ma musulunci hatta su 'yan iran ɗin da ke cika bakin banza sahabbai suka musuluntar da kakanninsu jama'a mun gano wannan da kyau ku wai sunan har wuyan su yi karfi sun komo suna zagin iyayen gidansu kuna gano wannan da kyau ku ina son ku kallon waɗannan abubuwan ba dan aikin abubakar da suka yi da umar da usman da suka kai musulunci wannan wajen ba da yanzu bautan wuta suke yi wai mai bautan wuta wanda ya gada a wajen iyayen shi wai shine zai zo yana zagin waɗannan bayan Allah ina fatan mun gane kuma an faɗi magana sai ce a wasu ba sa zagin su Allah ba ma kaunan shiya da 'yan shiya gaba ɗaya sai dai kawai abin da muke shi ne muna masu nasiha ne wanda Allah ya nufa zai shiri Allah ya shiryar da shi in ba kawai me amfanin mutumin da ke zagin abokin annabi abokin shi wanda Qur'ani ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha sai ce inna Allaha ma'ana bai ce inna Allaha ma'i ba sai ce inna Allaha ma'ana amma ya shafa ma irin shi toka yana zagin wannan mutumin da ya haifi ya ya wanke ta ya ɗaura ma annaba aure da ita umar ya wanke ‘yar shi ya ɗaura ma annaba aure da ita wanda har annabi ya rasu matan shi ne abubakar ya zama khalifan annabi duk abin da musailama ya yi ma annabi na tsiwa sai da abubakar ya daidaita shi ya yi maganin shi Umar ya zo duk inda ya kamata a kai saƙon musulunci ko ina a duniya Umar ya je ya kai shi annabi bai taɓa fita jaziratul arab ba kuma shi annabin duka ne ina fatan mun gano wannan da kyau to amma bai kai addinin duk inda zai kai ba sahabban ne suka kai to yahuda sun jawo shin wannan aikin ba ɗan ƙarami ba shi yasa suka kitse ya za su lalata abin sai suka ƙirƙiri ƙungiyar shi'a amma da sunan musulunci don dama manufan Yahudawa shi ne waddu lau takfuru kama kafaru fatakununa sawa'a su sun so ku kafirce kamar yadda suka kafirce don ku yi anko tare su bukatansu shine in dai ba za ka bar addininka ka koma nasu ba to a gurɓata nakan don ku waye gari cewa a ranar lahira ba dai wuta kuke gudu ba sai kun shige ta ina fatan mun gane tun da ake duniya ba taba tsinannin halittar da suke tsine mu mutanen farkon su irin shi'a ba yahudawa suna yabban almajiran annabi musa kiristoci na yabban almajiran annabi isa amma su kuma suna tsine masu habban manzan allah ko mun gano wannan da ku shi yasa waɗannan mutane ba su da alheri ko miskala zarratin ko miskala zarratin ba su da alheri kuma kasi maka ƙarya ko su maki cewa wai su wai ba sa zagin sahabbai sai ku tambaye su du'a uthanamai quraishin fa kun gano wannan in sun rena koranka suna ganin baka yi karatu ba sai su ce maka wai ai gullati ne sai ka ce ai kai ne gullatin kuma za ka zo ka ji in ya ce gullati sai ka ce Khomeini ma gullati ne mun gano wannan da kyau ko sai ka karanto ka ce gashi Khomeini ma ya yarda da wannan du'a saname Qurayshin kuma yana yi kuma gashi a littafin shi kuma yana faɗin irin wannan abun kuma yana cewa a ci gaba da yi jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko shi sai ya zama wajibi mutane su tsaya su karatu bayan sun yi karatu kuma ya kasance karatun suna tsayawa suna fahimtar shi yadda ya kamata yadda ya dace ba kawai mutane su rika tafiya da ka da ka da ka da ka ba su yin abin da ya kamata ba Allah ya tsare mana imaninmu malai cewa haza du'a kun ga wannan addu'a na sanamai ƙorashin to muraggabun fihi indahum abu ne abin kwaɗaitarwa suna yin shi sosai a wajen su ‘yan shiha, hatta innahum rawau fi fadlihi nisbatan ilabna abbasin, har suka ruwaito wai falalar wannan addu'a suna danganta zuwa ga abuladan abbas kunji. abuladan abbas da suka ce mala'ika ya kawo rigan wuta ga annabi ya ce tashi ce. Amma yau kuma cin da an ga ahalu suna sun yadda da abuladan abbas, to kuma yanzu za a yi musu dodon gona da abuladan abbas. abdullahi dan abbas da yan shiya ke kafirtawa yau kuma wai shi za a yaba annahu qala wai ya ce inna aliyan alaihi salam kana yaqnutu bi hadha du'a wai ali yana yin kunuti da wannan addu'a fi salawati a cikin sallolin shi wa qala ce inna da'i bihi karrami ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi badar wa duk wanda yake karanta wannan addu'a wai za a bashi lada kaman wanda yake yin harbi da kwari da bakan shi na harba kibiyoyi wai a badar wai darajar shi ladan da zai samu kenan kamar mai harba kibiya ne a badar wa uhudin da kuma wanda ya harbi da kibiyoyi a uhud wa hunainin da kuma hunain bi alfi alfi sahamin wanda ya harba wai kibiyoyi miliyan guda dan Allah jama'a ku ji wani shirmi don Allah ku ci kuma wallahi aka je kauye ba kauye sai ya da wannan ko ko wallahi wai ba kawai sai yadda wallahi in ba karantar da kai addini ba ko sai ka je ka samu karantar da kai ka je lahira ka shiga wuta a banza isa Allah ce wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wai ganin suke wasu abin gari ma suke suna wannan abin su bugan ganin abin gari suke baka lada miliyan ɗaya wai ka zagi sahabbai aminai sirkai na annabi wanda annabi bai da lafiya zai ce me muru a babakarin falisallabin nas ku ce ma abubakar ya jiya mutane sallah wai shi za ka rika zaga daga nan ma ya kamata ka gano ko baka da ilimi an ya ba makircin yahudawa cikin wannan abun kuwa Allah da ya kiyaye mala yake cewa ulama ilmul yaqin fi usuluddin li muhsin al-alkashani juz'i na bi shafi na 101 ولهذا كان هذا الدعاء محل عناية علمائهم malai shi kunga wannan addu'a nassana mai ƙureshin tun malaman shi'a suna ba ta muhimmanci hatta inna aga bazrak at-taharani zakara anna shiruhahu malai ce ya ambaci cewa sharhin shi dangane da wanda suka sharhanta wannan balagatil ashara undur az-zari'a ila tasanifi shi'a mujalladin takwas shafi na 192 wai manyan malamansu sun yi sharhin wannan addu'a har ya kai matakai guda goma manyan manyan littattafai ana sharhin zagin abubakar da umar da aisha da hafsa ina fatan mun gano wannan da kyau ana zagin su wai ba wanda ya ruwaito kuma sai su ba wanda ya taba ji gaba ɗaya sai su fa haza ma ja fi kutubihim al-qadima Bala ce wannan abin da ya zo a littafansu na dori kenan. Wa ala alisinatu ulama ihimul mutaqaddimin kuma ya zo a harshen malamansu waɗanda su gabata malamansu na dori. Wa ammal mu'asirun amma malamansu na zamani minhum fahum ala aqidati salafihim su ma suna kan wannan aqida ne na magabatansu. Sa'iruna sun bi matakensu daki bayan daki. wa biha mutamassikun kuma sun yi riko da wannan aqida na zagin sahabbai ba su sakaci da ita ba wa sa'akfi lidilalati ala haza bima jaa an imamihim al-muqaddas malai ce ya ishe mu mu kawo maganan su yan shi'an da suke kawo daga malamin su wanda suke tsarkakewa wa ayatihim kuma aya a wajensu al'udma babban aya a wajensu al-Khumaini, ayatullahi Khomeini, wa zalika khashiyatul itala, malai ce tare da dama ya alkawarin zai ɗan takaito mana wasu ɓangaren aƙidinsu ne, domin kara tsawaita bara a tsaya kan Khomeini kawai. A ji mai Khomeini ya faɗi wannan zagin sahabbai aƙidinsu ne ko ba aƙidinsu ba ne. Shi yasa ba wani wanda ya isa magana ya ce ba zagin sahabbai, cin daga Khomeini zai magana kawai sai mu jira. in kuma kana zagin komeni shi ma yanda ke zagin abubakar da umar to sai mu ji jama mun gano wannan da kyau ko haisu ya kulu fi kitabihi ta yanda aka samu komeni yana faɗi a cikin littafin shi kashful asrar wani littafin tonan asiri su ake tona ma asiri wai sabon annabi a shafi na 126 yake cewa inna na huna mu anan su yan shiya kenan la sha'ana lana bi shekhaini ba abin da ya haɗa mu da abubakar da umar ba harkan da ta haɗa mu da su ba mu ƙaunansu wa ma ƙama bihi min mukhalafatin lil qur'an da irin abubuwan da suka tsaye a kan shi na saba ma alqur'ani wa min tala'ubi bi ahkamil ilah da kuma wasanni da suka yi da hukunce-hukuncen Allah wa ma halalahu da irin abubuwan da suka ce halal ne alhali ba halal ɗin ba ne wa ma harramahu da abubuwan da suka haramta alhali ba haram ɗin ba ne min indihi ma wai abubakar da umar ne suka kirkiro abu su ce halal nan gobe su ce haram kuma ba Allah ya sa su ba kawai tsaban karambani ne suka tai in ji komeni kun gano wannan da kyau ko wa ma marasahu min zulmin da kuma irin abin da suka ƙware suka nace a kan shi na zalunci duk da fatima wasu zalunci fatima ibnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yar annabi wa duk da auladihi kuma dangane da abin da ya shafi ‘ya'yan annabin su ne hassan da husaini duk abubakar da umar wa walakin nana ce sai dai mu ɗinnan nushiru ila jahalihima za mu zo mu bayyana jahilcin abubakar da umar kaji waɗanda annabi ya karantar wai shi ne wani mutumin farisa zai ce masa jahilai jahalihi ma bi ahkamil ilahi wa din wai sun jahilci wai hukunce hukuncen Allah kuma sun jahilci addini su almajiran annabi kun gano wannan yanzu wannan ya tabbatar da suna zagin sabe ko ba sa yi gashi komeni ya faɗi ko shi ma komenin gullati ne ويقول عن الشيخين رضي الله عنهما هل إلى يوكمين بيتسيا نمبي تيغو دا مغانا دنگين دا أبو بكر دا عمر أتكين كشف الأسرار أشابي نقدري دا تلاتين دا دا إيكي چاو هنا نجد أنفسنا إيكي أنن زامو سامو كمو مضطرين على إيراد الشواهد wanda ya zama dole mu kawo dalilai min mukhalif min mukhalifi ima as-sariha lil Qur'an ta yadda suka saba ma Qur'ani liyuthbita bi annahuma kana mukhalafa ne zalika don ya tabbata cewa sun tabbata Abubakar da Umar ba su bi alqur'ani ba kuje wannan magana da kyau ko wa yaqulu muttahimu muttahimuhuma bi ta'rif alqur'an har ila yau komeni bai tsaya nan ba sai da ya tuhumci Abubakar da Umar cewa sun canza alqur'ani a cikin littafin kashful asrar shafi na da. 35 ya ce laƙada da karallahu zamani fi'atin tastahikku sahaman min zaka wai Allah ya ambaci mutum takwas ne wanda suka cancanci ba su zakka lakin ababakar askada wahida min hazil fi'at sai abubakar ya cire guda ɗaya bi azin min umar da goyon bayan umar walam yaqulul muslimuna shay'an duk musulmin zamanin ba su ce komai kaga har alike ne jama mun gano wannan da kyau ko yanzu ƴan shi'a sun yadda da an canza alkur'ani ko ba su yadda ba gashi da shaidan Khomeini a cikin kashful asrar jama kunjin da suke masaban manzan Allah ƙarya da ƙage da cin mutunci kuma su ce ba sa zagin su duk wannan maganganun da suka faɗi ƙarya ne bi rabbil izzati wal jalala shi yasa in Allah kai mu gobe za mu zo mu dasa daga inda mu kwana nan za mu saurara sakamakon ƙwarewar lokaci fasbanaka Allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum